عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دلال الأربعاء takwas ga watan Jumadal Akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da goma ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari biyu da ashirin da biyu za mu tashi hadisi na ɗari biyu da ashirin da uku darasi na a 223 hadisi ne lamba ta 1521 muna babi na 38 a cikin kitabul fadail babu tawfiri sallallahu alaihi wa sallam a wannan littafi ne albarka na al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan a wannan masallaci na hudayfa bin yaman yake kundilar zurar za mu ci gaba da karatunmu muna roƙon Allah muka kucin sarki ya adaza mana mala yake babu tauhidi sallallahu alaihi wa sallam babu da yake magana akan girmama annabi kira da insha Allah ta tabbata a gare shi wa tarki isari su'ali da barin yawan yi masa tambaya tambaya mara kan gado tambayar kwakwa ita ake magana ba tambayar da za ta tsari ilimi ba amma na garura da ilimi ta gani abin da ya zama dole ba an ce amma na garura da ilimi kaga akwai abubuwan da ke ma'alumin min addini bi garura in ka ji sun faɗi wannan suna nufin abin da ya zama dole ka sani ma'alumun min addini bi darura abinda dole ne ka sani ko kuma bai buya ga kowa ba kowa ma ya sani to amma la darura ta ilai abinda ba bukatar sa mutum ya ce ba ya sunan babu fir'auna ba ruwan Allah da wannan ko ba zai tambaye ka ba a ga wannan tambaya ce mara kan gado ko kuma akwatin da aka jefa na Musa a cikin da ne aka yi wannan tambaya ce da la muhalla laha min al-i'rab irin wayannan tambayoyin da zaka ga ba su da muhalli irin su ne amma la darurata ilayhi aw la yata'allaqu bihi taklif ko kuma ba shi da alaka da tsora wanda yi wajaba ko wanda yi balaga inda mutum baligi ne ake dole ya san wannan abu wa ma la yala ko kuma abin da ba zai ba faru ba shi sa imamu ibn hanifa imamu abu hanifa in kai mata tambaya ko imam malik cewa idan kaza ya fara kai kaza sai ce da ha hatta ka da dalil shi ya faru sai ka tambaya haka yake cewa in abin ya faru kai tambaya tunda bai faru ba shi ya faru to irin wannan tambayoyin ba su da ma'ana wani abu zalik da makamancin haka hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da ashirin da ɗaya an sa'ad bin abi waqas an karbo daga sa'ad ibn abi waqas yana cikin manyan sahabbai kamar yadda aka sani mun yi tarjama a baya annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala annabi jira da mun ta Allah tabbata gare shi yake inna azamal muslimina jurman mafi girman laifi a gurin musulmi mafi girman laifi a gurin musulmi man sa'ala an shayyi duk wanda ya tambaya akan wani abu wanda lam yuharram abin da ba haramta shi ba da wa hurima min ajli mas'alati dalilin tambayin shi idan ya aka haramta abu ya fi kowa ne eh mafi girman laifi shine wanda saboda dalilinsa shi ya janyo aka haramta abu da ba haramta shi ba amma sai ta ji kawai da an bawa mutane a kuɗi duk wanda yayi ba komai amma saboda tambayar kwakwa da ya rike ya hasaida ya janyo aka haramta ai kun ga tambayar bani isra'ila akan akan saniya saniya kawai aka ce kuma kowa ya san me saniya har karamin yaro da zuwa ce ta kawo kowace saniya suka yanka yayi amma ta koma tambaya daga wannan su koma wannan daga wannan su koma kaga wahalar da suka sha da kala da yadda duk wani abubuwan duk su suke da yau kan saboda haka ana so a yi tambaya ne mai ma'ana shi za a risa abu ta'ala bata da kushen ne wanda annabi yake cewa inna allaha farada fara'ida fala tudayya'uha وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن عشياء من غير نسيان فلا تبعثوا عنها aka hadisin ne Allah ya wajabta muku farillai kada ku tozarta su ya haramta wasu abubuwa masu alfarma ba na haramun wala tahi kowa kada ku tijar sannan ya muku iyaka kada ku tsinkare iyakar ya yi shiru a kan wasu abubuwan ba tare da an manta ba shi ne mirgari nisiyan ba mantuwa ce ta za a kan shiru ba ba na taba hatuwa na annabi ya ce kar ku binciko su wanda aka yi muku shiru din nan ku kyale su kawai ku yarda to amma sun da biyar bani isra'ila daga jiya al'adar su shine yawan tambaya da kuma saba wa annabawa za su tambaya kuma za su saba wa annabawa a wannan ɗabi'ar shi za a rijin abu huraira annabi yake cewa annabi ya yi mana hudu ba annabi ya mana hudu ba wata rana ya ce ayyuha nas ya ku mutane qad faradallahu alaykum al-hajj fa hujju Allah ya wajabta muku aikin hajji kowa ya yi kaga nan wato al'amru bil wujub kowa ya yi sai wani mutum ya ce a kullu ami ya rasulullah kowace shekara ya ba aikin Allah ya daga hannu ba sakata annabi ya mai shiru ya kuma ce a kullu ami ya rasulullah kowace shekara sai da yi mai da haka da uku sai annabi ya ce law qultu na'am lawajabat yace da na ce muku eh to da duk wanda bai je waje shekara yayi wa Allah ne ba miliyan goma ba miliyan dubu ce ne ka je wallahi ko a kafa ne ko ka mutu a hanya ka je ka fuka mutu yawa eh to saboda haka wannan annabi alaihi salatu wasallam yace da na ce eh da shi kenan sai kuma annabi yace wala mastada'tu yace kuma wallahi da ba ku iya ba ba za ku iya ba shine annabi yace da su kun ga daruni ma taraktukum fa inna ma alaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim ku kyale ni da abin da din wato na bar muku abin da na zo muku da shi iya wanda na zo da shi bar mun domin yawan tambayoyin bani Isra'ila ko wanda suke kafin ku ya halakar da su da sassaba wa annabawan fai za a masu kun bijai fa a to minu mata ɗaku inna umarce ku da al'amari ku zo masa iya iyawar shi ne mata ɗaku fai za na aiki kuma an shayin fa da'uhu amma idan hanawa ne ku bari ba iya iyawar ku ba kawai ka bari kun gane bambancin aiki yau wani umarni iya iyawa an ji a sadaka wani zai bada naira goma wani ashirin wani talatin wani zai bada duka ba kamar yadda muka yi da yana abubakar yana isa ne amma hali ba ce iya iyawa ku ba kawai ku bari kar ka yi ba ce a kai gwargwadon iko ba da wani zai zo wa Allah da uzurin cewa ai ya ubangiji ina da ni a yi kida'a ta zina goma zan rike a rana amma saboda an ce iya iyawa ta na rage goma uku da zai ba da wannan uzurin to sai aka ce a karka yi shi wannan ba alfarma ba compromise ne ba a newa alfarmarka kawai ka bari yawwa لذا مكو يا كركين wannan hadisin ما يؤخذ من الحديث عدم جواز الإبطال من الأسئلة لكن حالة يوم تتبع التي تجلب الضيق والحرج wadda za ta janyo kunci da matsi a rayuwa na biyu hadal hadith kasun bi zamanin nubuwwati fakat wanda hadisin ya shafi zamanin annabta ne kawai shi ne cewa in kun tambayi wani abu za a zo a halatta ko a haramta yanzu ku duk tambaye ka ba abin da za a halatta a halatta wanda da haramun ne ko a haramta wanda da halal ne duk tambaye da za ka sai dai ake gaya ba abin da aka halatta din ba za a fita daga nan ba yawwa hadisi na gaba na ɗari dubu ɗaya ɗari biyar da ashirin da biyu a ranar bin malik rabiyallahu anhu qala Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake Kadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan Annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi yayi wata huduba ma ta bitu mithlaha qattu kin da nake wata wajen irin hudubar nan bai ji ana qala bi ki law ta'lamuna ma a'lamu annabi yayi da kun san abin da na sani la bahittum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaitum kathira da kun kuka mai yawa kale ke bagada ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahu ta asaba annabi suka suka kukkulle suka lillibe fuskokin lahum khalil ba abin da kake ji wanda sauki yana daga ana kuka kowa kuka yi suka yi ta kuka shine khalil wannan kalmar khalil din shine sautin murtafi bil buka eh sautin da aka daga shi yana sadin wanda yake irin ta ce kukan ko ana ji ana sadin kukan shine khalil fa qala rajul sai wani mutum yace a wata ruwaya aka ce shine abdullahi bin hudafa hudafa wata ruwaya kuma tace a'a kai su bin Hudafa dan uwansa ne wasu kuma kace ba ji wani um shi ma dan uwansa ne Kharija ta bin Hudafa ali yan gidansu ne dai da ne ali yan gidansu ne saboda shi in sun yi rigima sun samu sabani da wani sai a rika sukan nasabarsa ana sukan man nasaba saboda haka sai wani ne ke mana abi ya rasulullah wai babana waye ne waye babana kala fulan sai annabi ya ce da shi ayo baban ka wani kenan fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka ya ayyuhan ladina amanu la tasalu an asiya in tubda lakum yasu'ukum وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم يا wanda suka bada gaskiya la tasalu an ashiya ku daina tambayar abubuwa dan ku daina tambaya dangane da abubuwa in tubu da lakum wanda sun bayyana a gare ku da su uku abin da ya bata muku rai zaka duba da yanzu ka yi tambaya akan mai kunta an ce ma yana wuta me gari yawa ya yawwa inda kun ji abin yace abin ya bata muku rai wa in tasadu anha in kuma kai tambaya akan abin hilla yunzal alquran lokacin da qur'ani yake sauka to saboda haka za a saukar da halarci ko haramci shi da Allah ya ce kada ta alaha qaumun min qablikum thumma asba'u biha kafirin kafin su akwai wanda sun yi tambayoyi a yanzu mutane na Salihu ba su suka roƙe shi cewa in dai addu'a dutse ya haihu ya ciki ya haihu za su ba Allah ba amma da ya haihu sun yi ba shi ba a lokacin annabi Salihu ya roƙi Allah dutse ya ciki ya haihu kai ne baka taɓa jin dutse ya yi ciki ya haihu ba amma saboda mujiza ta annabawa kuma yi ciki ya haihu amma suka ce yana ma mujizar na bayyana suka ce ashe ma matsafi ne ashe ma kaza to kaga kan bai bata an tsina na musu komai ba sai sai sai fa fadawa rami wuta suka tafi bata amfane su ba to shine la ta tsaru an ashiya a in tubu da lakum ta uku kuma wannan formula ko wallahi a hada a harkar rayuwa ce da gobe za ta amfane ka akwai abubuwan da kawai aka baka umarni da kuka yi kaza to kai ne eh amma idan ka fara bin kwakwabi to za ka janye za ce to ma kaza sai a saka ba ma wani abin da da babu shi to shi ne kawai ka zama ɗan ji da ji sama da wada'a yi kaza to sami ina wa a ɗana kaka zama yan cikin sami ina wa a tsaina ne za mu koya ƙarƙashin hadisin shiddatu khashyati sahaba li rabbihim tsananin yadda sahabbai suke tsoron ubangijin bayan Allah wa fi ali murka'i li kalami nabi da yadda suke kuka ga annabi na magana annabi na magana suna kuka hadisi na gaba hadisi 1523 ana nabi radiyallahu anhu qala an karɓo daga yaron ɗan malik Allah ya kara masa ya daye shi ta alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sabai sun wa annabi tambaya a ta ahfawu mas'ala haji ahfawu mas'ala ai alihu alaihi fiha suka nafi al-ilhah shine nafi kenan suka nafi wajen yi wa annabi tambaya fa gadiba sai annabi yayi fushi sai da ji daɗi ba ba ta da mimbar ya je ya hau mimbarinsa ka ga wani abu da zai ƙara ma sauki ka je madina ka zo wucewa ta gaban mimbarin nan ka ga cewa wannan mimbarin ba nan annabi ya hau aba wannan shi kansa yana ƙara sauki cewa annabi ya hau kan nan ya yi wa wato musulmi hudu ba Hawa malam. to sai yake bakare yake la tasaluni la tasaluni yau ma an shay'in illa bayyantuhu lakum yau din nan ba tambayar da za ku yi baki sai na ba ku amsa ai daga kallon yanayin yadda ya fara ka san da matsala duk abin da za ku tambaye ni yau zan ba ku amsa yace fa ja'altu anzuri yaminan wa shimalan yace sai na rika duba hagu da dama in kalla hagu in kalli dama ko dama da hauli yana ta kalla ya kalli ne ya kalli nan fa idza kullu rajulin lafun ra'sahu sai ga kowane sahabi dama da haulin nan kowane sahabi lafun ra'sahu bi dawdi ya lulluɓa da tubabansa ya rufe kansa a cikin tufafi ya buci kuka yake kawai domin sun san akwai matsala فإذا رجل كان إدالا أو رجالا sai ga wani mutum can da banki shi idala har rijala ai idan ka saba rijala idan ya samu sabani da wasu yudi ali bin da abi sai a rika kiransa da wani mahaifi da ba nasa ba shine na tsazirin na tsazu da aka faɗa shine yake shiga damuwa idan ya samu sabani ko dai Kharija ko Abdullahi bin Huzafa wayanda muka lissafo ɗaya da cikin su suna shiga damuwa fagala ya rasulullah sai ya ya ma'aikin Allah man abi waye babana qala rasulullah qala rasulan ko qala hudafa yace ma'aikinka shine hudafa ثم جاء عمر nan ne ko sai na umar ya miki yana ganin haka ce ni fa qala ce ce radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasula na'udhu billahi min al-fitan sai na umar ya gane yaran annabi cewa lallai annabi ya fusata abubuwan da aka yi masa daɗi ba sai ce rabbina yana nema wa kowa ma albarma mun yadda da Allah shi ne ubangijin wa bil islam dina mun yadda addinin musulunci shi ne addinin mu wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasulan mun yadda annabi muhammad lallai manzon mu ne shi Allah ya aiko mana na'udhu billahi min al-fitan ya rasulullah muna neman tsari a gurin Allah daga fitintunu don fitina فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الذي يفيد وما رأيت في الخير والشر كاليوم قط tunda nake kafin wannan ranar ban taba ganin wata rana da aka nuna min bi wani irin kowane irin alkhairi ba da kowane irin sharri fiye da wannan ranar ba yace domin innahu suwirat li aljanna domin a yau ne aka ɗauko mu wajen aljanna gaba ɗaya aka fito min da ita ina hango ta daga nan inda nake wannan sannan aka kawo min hoton wuta ita ma ina ganin ta ta ku alkhairi duniya da lahira gaba ɗaya annabi ya gani yace tun da yake bai taɓa ganin alkhairi fiye da na wannan rana ba da kuma wani sharri fiye da na wannan rana hatta ra'aytuhu ma wara al-ha'id yace sai da aka ajiye mun su a bayan wannan gonar wannan katangar da kuke kallowa ana aka ajiye su din na gan yadda ka sa ana ajiye majigi to aka aka yi wa annabi yana kallon aljanna yana kallon wuta la haula wala quwwata ane mu Iza mu koya malayin shi laysa nahil mutlaq an su'al wa inna mas'alu amma la yanfa' ko amma la yanfa yace ba ana mutane tambaya ba abin da aka hana shine ka rika tambaya akan abin da waje amfani ba aw su'ali an shay'in kad yahrumu li ajli su'ali anhu ko yahrumu ko mutum ya tambaya wato akan wani abu da zai iya yiwa a haramta abin saboda me tambayar ka hadisi na 1524 عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها an yi wa annabi alaihi salatu wasalam tambaya akan wasu abubuwa da annabi yake kyama domin duk abin da zai janyo a haramta wani abu annabi baya so ka kubiya tambaya akan sa annabi baya so falamma uktira alaihi gabiba da aka yi wata tambaya akan irin wayan abubuwan sai annabi ransa ya bai sun makala da na sai ke wa mutane saluni amma shi ito duk abin da kuke so ku tambaye ni qala rajulun man abi wani ya miƙe yace waye babana qala yace abuka huzafa bai duka shine huzafa fa kama aka wani kuma miƙewa fa qala yace man abi ya rasulullah ni ma waye babana fa qala yace abuka salih maula shayba mahaifinka shi ne salim bararren bawan sai ba bi ne rabi'a sahabi ne shi kuma shi ma saboda a jahiliya ana sukar masa nasaba shi za a yi tambaya falan mara umar ma bi waje da sai na umar ya ga yanayin annabi alaihi salatu wassalam fuskarsa ta canja قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله yace ya ma'aikin Allah mun tubar wa Allah shi ya gane cewa laifi aka ta hayya kai babu fadlin nazari ilayhi babin da yake magana akan falalar kallon annabi alaihi salatu wassalam wane mutum wata mannihi da burin haduwa da mu da ba mu zamani da jiya zan to muna shauki da buri abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace wala yatiyanna ala ahadikum zaman yace wani zamani zai zo wa dan ɗayan ku la an yarani ahabbu ilayhi ya ganni kawai shi ya fito yiwa a gare shi fiye da wato min an yakuna lahu mithla ahlihi wa malihi fiye da a ce wato ayyata manna ru'yatan nabi wato inda aje zai iya rasa dukiyarsa da iyalansa ya gwammace ya rasa su dai domin ya gani shine magana da muke kun ga satin da ya wuce nake cewa wajen abin da ake bukata mu da wani zamani da annabi alaihi salatu wasalam ba annabi ya yaba mana bayan biyayya gare shi kuma ya zanto akwai girmamawa ta musamman yadda duk abin da aka ce annabi ne ya faɗa su za ka ga kamar shi ya gaya ba in dai da gaske ne karka jin kamar shi ya gaya ba sannan kuma idan an faɗi sunansa karka jin cewa lalle an faɗi wani babban suna shi za ka fasan bai da wani a masallacin tofa lasik a irin wannan ne girmamawa shi yana ganin ga wani ba musulmi ba ana kiransa Muhammad ya kira shi wannan kaunar annabi ce ta jini ita take jini wannan cewa ga shi ba musulmi bane amma sunansa Muhammad ya kira shi da wannan sunan kuwa a aibu Muhammad tunda baya kyama abinda muka ce kira shi domin yau da gobe ka gane wata kila tunda uwar ce ta yi ridda asali musulma ce aka sa wa sunan yadda musulma yanzu kuma ta yi ridda inda baya gama ai kiyayya ta kai kiyayya Daniel zai koma ko Christopher amma shi yana so a kira shi da Muhammad kai ka san yana son abu karfin sa aka bume shi irin su ne wanda zaka daga baya ma sun ƙara wayo zai zani ya rika zuwa ya sallah ba ta sani ba kwarai kuwa shi za a numa wake yake cewa kullum kulubi ilal habibi tamilu wa ma'ibi hadha shahidun wa dalilu amma dalilu idza dhakartu muhammadan sarat jumu'ul arifin tafilu kullum kulubi ilal habibi tamilu duk zukata suna karkata ne zuwa ga wanda suke so na rantsi da Allah in dai ka san me kake ko mutum ya shiga Madina kana tafiya rawdan nan da ka shiga gurin da kaga an fara rubutu ya ayyuha alladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih kana zuwa daidai min baji kaga an ka innal ladina yaquduna aswatahum 'inda rasulillah wallahi sai ka ji gaba ɗayan kamar ba kai ba ballan da ka ganka ga ka ga mun barin da annabi ya hau ballanta za ka matsa kusa da shi la haula wala quwwata illa billah ai gaba ɗayan ka kai kai dai baka da imani annabi da muke cewa annabi Muhammad muna cewa sallallahu alaihi wasallam yau ka zanta ka gashi ba abin da yake wannan dadi wallahi babu ku daina zargin mutane ne sun tafi Madina ko Makka ku daina kawai a kwarai sai da masu kuɗi su su mai mutane amma wannan gurin wallahi ba za a daina zuwa ba wallahi saboda irin wayannan mata halin da kuke gani wajen yana lallaba ya tafi mutum ne zai zo a nan ya ta kashe kuɗi yana kan magunguna baya iya bacci amma can da ya je ko ta da ɗaya ba zai ta ba dan me yasa ba zai je ba kai ma korafin da kake yi dan kawai cikin kodara sun ya kama kai yawa kai kawai sai addu'a Allah ya hore ba amma wannan gurin ba za a daina zuwa ba wallahi ba za a daina ba nutsuwa ta musamman za ka ji gaba ɗayan ka su wani damuwa Allah ya cire ba duk wata damuwa ba ka da damuwa babban abin da zai sa haba malam kaga wai bai fari bai kai da bi fa tsakanin ka da annabi ba da kai da yi la haula wala quwwata annabi da kullum muke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah sallallahu alaihi yau ga ka gashi a malam to shi sai yake cewa kullul qulul ila al habibi tabilu kowanne zukata zuwa ga masoyinsu zuwa ga masoyi take karkata wa ma'idi hadha shahidun wa dalilu yace akan wannan kuwa ina da shaida kuma ina da dalili da yake nuna cewa zuciya tana karkata zuwa ga wato wanda take so yace amma dalili dalili shi idza zakartu muhammadan yace idan na tuna annabi muhammad sarar da mu'ayyid arifina tasiri yace yanzu za ga hawaye na zubowa cikin ta kan ita kan idanuna hawaye na kwararewa shi ne nake faɗa cewa ka gane yaya biyayya da sauki yake da annabi so ake ka gwama biyu ka san yadda budurwa take ko saurayi idan soyayya sai soyayya da in an faɗi budurwa za ga an faɗi saurayin ta tana hawaye ka taɓa yi akan annabi ka je ka tambayi yan soyayya ka ji duk wannan abu ake so ka yi a yanayin annabi alaihi salatu wassalam in ba ka yi har yanzu da sauranka ka ji cewa banda girmama annabi da biyayya da kake mar yayin da wani abu ya taso nasa zaka ja hawaye yana zuba wannan shine soyayya ta kai ka haɗa biyu kun san yadda ya tubaye suke an kira wasu ke wanda ka ga wani ya kite ko saboda ne tadlilan wa ijlalan lahu ko saboda girmama wannan shehu ko wannan malamin nasa kana yin wannan aka kira Allah alaihi salatu wassalam ka ji gaba ɗaya daga saman kanka har ƙasa wani abu ya tafiyar a jikinka amma kai yanzu za ka zo kana wani abu saboda rai a ce annabi ya ce kana yi kana ce ka dariya ma ko a cikin ka wannan soyayyar annabi da gyara wallahi da gyara sai ka haɗa biyayya da kuma girmama shi duk lokacin da wayannan biyun ba su haɗu ba to da sauran ka ka rika jin duk lokacin da aka ce ai annabi ne yake ka rika jin kawai ba wanda yake kawo sama da taka kuma idan aka saba barka da hankalin ka ya tashi annabin za a saba wa to wannan shine doyayya ta fita كل القلوب إلى الحبيب جميل ومعيد هذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسكيلي ai ka san romeo da juliet ne ka san majnun laila to sai soyayyarka ta haura ta wayannan sai ta haura da annabi alaihi salatu wasalam kai mar biyayya kuma ka kaunace shi ka rika jin shauki in an faɗa annabi ka rika jin lallai an faɗi wanda ya fi kowa to sai ya kasance da wannan kisa magabata na kwarai babu wani abu da ya fito yiwa a zuciyarsu fiye da annabi alaihi salatu wassalam kisa ake cewa babu wanda ya fi sahabban annabi alkhairi domin su ne suke yin kwalli da annabi kullum eh kwalli suke yi da annabi alaihi salatu wassalam sannan kuma suke tinkarar wayi wayi na madarasa ake tura mu ya kake gani cewa aka yi madara ta shanu ta fi amfani idan an kiro da lokacin da tsumunta ta sha. To su gaba ɗaya wahayi da tsumunta ake tura musu. Da tsumunta ake tura musu. To ka ga banda rainin waye da rainin hankali wanda ya sha madara da tsumunta ita shi za ka biyo amfani ko amma mutumin yanzu ne yake ganin wahayi annabi ya fi mara amfani su masu wanda suka sha da dumunta sun yi da shi kuma bai yi ba bayan sai da bayan salan ke sha shi bai yi rinda ba amma wanda aka tura wa madara da dumunta su ne suka yi rinda ai it's impossible lanu alqudan ai ba zai yi ba kuma sannan malamin kullum muna faɗa waye malamin annabi ne fa annabi kuma ya fi kowa iya koyarwa wanda ya fi kowa iya koyarwa kuma ɗalibansa sun fi kowa iya jaraba ina magana saboda haka annabi alaihi salatu wasalam gare yake da kowa idan ka zo kace duk sun yi rida banda mutum uku annabi kake shuka eh domin kana nuna bai iya koyarwa ba shuka ce wannan ba ma inda rasuli da rasuli kake shukar annabi alaihi salatu wasalam in kana karanta al-anwar rahmaniyya na nikmatul lahi jazairi wallahi kuka za ta rike yi wallahi kuka saboda yin yadda wato ya faro ta kan sama ta kan zai na abubakar ya rika zagin sa ya koma kan zai na umar ai na ga abu kuran lahi mutum karshen cin mutunci ka ce shi dan bayan kera sai ya ga an tuwo da wani da ya sa gari guda 70 a jikinsa wai ne waye wannan aka ce ai Umar dan ka Umar dan ka da yake shi ko me yayi ni ma da halakar da mutane gaba sai ba dole inda zazzabi da wayin ba sai yi ya ga jiro sai na ya kwace wa makamin to irin wayannan abubuwan kullum muna faɗa ganin girman annabi alaihi salatu wasalam da almajiran sa ku zai sa idan an taba su ka rika jin nauyi da ciwo amma baka san girman su ba an taba su ba komai shi sa idan wani ya zo da shari'a da ta saba wa annabi kuka ga ana shiga damuwa me yasa ya ra ku masa kishiya shi ne abin da ake faɗa me yasa kishin annabi shi ne karka so a yi mai kishiya domin shi kai Allah ya aike shi kai khatamul anbiya wal mursalin tun da shi ne cika makon annabawa da manzanni to kar ku masa shiya mazoyin annabi na gaske damuwa yake an awa annabi shiya to wannan shine lallai abin da ya kamata mu lura mu kiyaye kuma ina ƙara nana ta mu ku daina zargin masu kuɗi idan mutum ya tafi umara wallahi ku dena dan wani yana zaune yana korafi a to idan ka san wani wani wani dan rainin wayo ba yake wai a wannan halin wai ya tafi umara ne na taɓa ce muku ba za su umara ba ana wallahi shi da shi kuma ya iya gaya mu yanzu aka maka Allah ana cikin wannan yanayin je ka nace ka taɓa yi ya ce kar aji dan bakin ciki nace masa ai na samu iko wallahi a shekara ta uku zan rika zuwa Allah ana cikin karatu wata uku sai dai ku ga na dawo ira ta gudu bai zan zauna yi a ai kawai ka roki Allah Allah madaukakin sarki ya ruba ma asiri amma gurin sai ka ana ni zuwa jewa annabi ziyara da umara ka san me yayi ladan umara a kasashen da aka ci gaba ma idan malami ya samu lokaci yana karatu kwakwalwar ta ɗan yi hayaki sai a ce tafi ka huta wallahi da ajin haka ce sai ka je ka huta a kai refreshin kwakwalwar ka dawo ka bada sabon karatu amma mu ka ga bakin ciki yake mun da goma Allah ga baraka Allah ya zauki. To wannan shi ne, saboda aka koda yaushe a girmama annabi alaihi salatu wasalam. A yi masa biyayya kuma. A yi masa biyayya, a girmama shi, a yi masa biyayya. Da zarar ka ji an faɗi, ko saurari za a ce ƙala Rasulullah ka ce sallallahu alaihi wasallam. Kar soyayya ka ta zama ta baki. Sannan kuma za abin da ya fito in daga bakinsa ne ga gaskata shi ɗari bisa ɗari. annabi ne yake aiki wa an gama ko a mutane ba ka gani a kowanne in ya faɗi magana ba ka ja ko saboda yadda kake girmama shi to yasa ba za ka girmama annabi ba me yasa ne abin da aka ce ba shi ya faɗa ka ce a sama wada'ata kuna kallo da yana Abu Bakar ba abin da yasa yayi babban yake da tuta kenan baya nan yana gonarsa aka zo kafirai sun samu abin da za su soki annabi da shi cewa yayi da kiraji aka duka neman sa ina yake za a baki labarin da zai karya da annabi aka zo aka ce kaji abin da ya faru yace me ya dawo daga gona me ya faru yace me aka ce wa mutumin ne yake wai wai ya hanyar mai raji da ita zai shekara ɗari biyar wai ya ɗari biyu aka yi sai da suka gama baki labari manyan fa su ne suka zo suka tabe sai ce shi ya gaya muku kwarai kuwa shi ne wallahi shi ne yake to gaskiya ya yake yake na rantse da Allah in abin da yake ya fi wannan ba yake ya yi na yarda aba mana amana as-siddiqul akbar eh so da haka wannan shine lallai abin da ya kamata mu yi mu lura da shi da za mu koya karkashin hadisi shi ta ai kaga kamar yadda hadisin Abu Hurairah yake من أشد أمتي لي حبا ناس يقولون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله إلى حديث الدم فوتيه وفي أسألنا واتو سوريا غني أتيا الأمة تسوني متانا دا تسرق بوري إناما واتو dalilin su ganni kawai sun gwamnati su rasa dukiyoyinsu da ne da iyalinsu gaba daya don su ga annabi alaihi salatu wassalam to wannan ya kawo mana takaitacce ke in so kake ka faɗaɗa sai ka koma cikin dalailin nubuwa da sauran da ta bai tabiya ake bayani akan annabi alaihi salatu wassalam sai babi na 20 da 31 yake babu magaili aisha alaihi salam babu da zai bayani kuma akan falala annabi Isa alaihi salam ana bi hurairah radiyallahu anhu ba an karbo daga babu hurairah Allah ya kara masa yadda kale shi sani ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku naji annabi kira da insha Allah tabbata a gare shi yana cewa ana aulan nasu ibn maryam ni na fi kowa cancanta na fi kowa ke banta ai a kafin nasu bihi wa qarabuhum ilayhi ni na fi kowa kusanci da annabi Isa dan Maryam domin kaga ai ya ga gaya ma ya tinin ba ismuhu Ahmad ha al-bujra kai ba saboda haka yake na fi kowa kusanci ne na fi kowa cancanta ne yake wal anbiya duk da cewa duka annabawa auladu allati allatin bil ayn ayyan ubani an gane ku me yake nufi da wannan wato auladu allatin shine wato ayyan kishiyoyi ne amma duk uba ɗaya yake abin nufi duk sun zo da tauhidi kowanne sakonsu guda ɗaya ne abin nufi daga mutum ɗaya yake dukkan su Allah madaukakin sarki shi ya aiko su ana nufin annal anbiya aslu dinihim dinin wahid shine abin da ake nufi sai dai wa furu'uhum mukhtalifa kowa da shari'arsa amma kowanne wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah an ya'budu Allah shine auladu Allah din wani sani gunda zo kowanne annabi in yazo sai yake ku ba Allah ku bauta wa Allah ku yayi dawo ku ba annabin da yazo bai faɗi wannan ba shine auladu Allah uba ɗaya suke sun fito ne daga tsatso ɗaya abin da ba mu mutafiquna fil i'tiqad a wajen wato a aqida ta usuluddin ta tauhidi da abu ne kawai sun saba ne a furo a shari'a kaga shari'ar wani annabi idan an samu zakka aji ta za a yi wuta ta tuni amma su ma dai cewa ya bauta Allah shi kadai a kiyaye dagu a shari'ar wani annabi idan an zo na na ko ya samu ganima za a je ganima wuta ta cin an gane ko yawa to wasu kuma za a auri auri auri mata da yawa a tawon jara a kar a aure hudu to duk abu ɗaya ne wajen tauri hadisi na gaba ana biyu da radiyallahu an dubu daya ko me za mu koya karkashin hadisin na farko annabi sallallahu alaihi wasallam alamun nas bi isa ibn maryam annabi kira da mun Allah tabbata gare shi yafi kowa sanin annabi isa dan maryam ya fi kowa sanin annabi isa dan maryam sannan wa habbuhum lahu ya fi kowa sansa a tarihin nasara an kusa har nasara kiristoci ba su kai annabi san annabi isa ba tsare da gaske sannan na biyu aqidatul muslimi da fi isa annahu bashar aqidar musulmi ga annabi isa cewa mutum ne wa annahu laysa ilahan kama tad'un nasara cewa ba Allah bane kamar yadda nasarawa suke riyawa Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'ila anni قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين فهيئة الطير فأنفق فيه فيكون خيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين kuma yake Allah yake da karka baran ladina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar duwan ayoyi ne da suke kalubalen kirkirki kuma Allah yake wa qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum yake ne mukaddidan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin duk wannan kalubale ne da wato ya rika jibawa mutanensa to sai ke na uku al'adiyanu samawiyya addinin sama wanda Allah ya saukar daga sama muttafiqatin fil usul gaba daya kun hadu akan tushi asali shine tauhidi wa mukhtalifatu fil furu' sun saba a furu' shari'a shine auladu allatin bil ayn ya'yan uba ɗaya sai dai uwa kowa da taka yawa ɗayan kifiyoyi ne hadisi na gaba hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da ashirin da bakwai ana biyu wa yana biyar lawa an wuka salitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min bani adam babu wani ɗan adam mauludun wanda za a haifa illa ya masu shaytan ba sai sai shaytan ya tafi hina yulad lokacin da aka zo haihuwarsa sai shaytan ya ya ya zungure aka annabi shaytan ya daka masa duka duk wanda aka zo haifa sai shaytan ya daka masa duka kamar yadda ya faɗa wani wato wani hadisi annabi isa alaihi salatu wa sallam a hadisi abu hurairah ne annabi ya ce kullu bani adam ya daunu shaytanu fi jambayhi bi isbahi hatta yulad duk wanda adam haka zuwa ya fada ji ke dan ya samu mutum ya daka duka ko gallara ma mutum sai annabi ya ce ma gaira isa ibn maryam banda annabi isa dan maryam shi kuma annabi yake zahaba ya du'unu fada ala fil hijab ya je zunguran sa sai ya samu hijabi bai iya taba shi ba hijabin kawai ya taba na sai shi ne kamar yadda hadisi ya nuna sai kwallar wannan iyo amma kar fa ka ga an haifo yaro bai kuka ba ka ce ai ke dan bai jaje shi ba yawwa ka ga ai wannan ma matsala ce ai wannan kuka yana da muhimmanci lafiya ce ta musamman eh ka gani ko kuka da gallara ma dukan kenan in bai kuka ba ya da kitan sa amma rashin jin sound ba shi yake nuna ke dan bigan laramar ba wannan wannan ya shafi lafiya ya rage time off ai ba mu gama bayanin hadisin to za mu tashi ta kan wannan hadisin dan ba mu gama bayanin sa ba ta gane da ayoyin da ake kawowa a karkashin ina ga za mu tsaya a kansa kawai sati ne zuwa sai mu tsaye abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya kucin sarki ya yafe mana kamar yadda muka sanar cewa insha Allah ta'ala akwai malama muryar da za ta aurar da ya ranar lahadi a masallacin da ke toba za kuma a yi lakta ta maza da mata ce a masallacin zera ranar alhamis da yamma bayan la'asa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da su gogun da madaukaka Allah madaukakin sarki ya ko biya kowa bukatun sa na alkhairi abubuwan da muka sa a gaba Allah madaukakin sarki Allah ta kuje mana gaba muna roƙo Allah da sunan shi kyawawa da kofin sa wanda ka ta kasar mu Allah ka daura da ita lafiya masu neman su da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka yaye mana sai abin da ke dawo musulmi Allah ka yaye mu muna roƙo Allah da sunan shi kyawawa masu sana'a da masu kasuwanci Allah ka sa musu albarka masu neman admission da masu neman aiki da masu neman aure waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah su shiga lamar ina roƙon Allah ya suna yanke sharawa da su sun sama ɗaukaka matsar rayuwa da ake ta fama da shi Allah ta yare mana da abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin ka ina roƙon Allah da suna yanke sharawa ƴaƴan mu da ne da ƴan uwa da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su akan hanya madaidaiciya iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji ƙarfi da zama masu da kuma Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana da amfani Allah ka tsara da kuma mana cikin duniya da lafiya Allahumma amina fi awqanina wa aslih a'immatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وموسانا بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقدها برحمتك يا هادي يا سلام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.